الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabut tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu ibn abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu ta'ala, mun gama karatu a cikin babe wanda yake bayani dangane da sababin kafirtar 'ya'yan annabi adam alaihi salatu wassalam da kuma sababin barinsu addininsu shine wuce gona da iri cikin bayin Allah waɗanda suke nagari. To a yau insha Allah ta'ala za mu tashi da kan sabon babi. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه نعم لما نزل لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم وفق يطرح خبيثة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه نعم باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح wannan babi zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na kausasawa cikin wanda ya bauta wa ubangiji subhanahu wata'ala a wajen kabarin mutumin kirki wanda ya tafi wajen wani kabari kabarin wanda yake cikin wannan kabari mutumin kirki ne ɗaya ne daga cikin auliya'ullahi ya bauta wa ubangiji subhanahu wata'ala ya aikata wata ibada daga cikin ibadodi ko yanka ko sallah ko wani aiki dai daga cikin ayyuka na addini na musulunci fa kaifa idza abadahu Shekul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab yace to kaka idan kuma shi wannan mutumin da ya tafi wajen kabarin wannan mutumin na kirki kaka idan ya bauta wannan mutumin na kirki ya tafi ya je ya roki wannan mutumin na kirki kaga addu'a ibada ce ko to inda ya tafi kabarin wani malami daga cikin malamai na musulunci ya je nan ya tsaya yake cewa to kun ga yanayin da ake ciki duniya ta rikice muna so a kawo jara aga wani abin girman shi ya fi girma wanda zai tafi ya je shi ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a wajen kabarin wannan malami kabarin wannan waliyi din fi sahihi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga nana aisha radiyallahu anha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama as-siddiqatu bintu siddiqi habibatu habibillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama almubarra'a min fauki sab'i samawatin Allah ta'ala ya kare yadda da ita Nana Aisha tace haƙiƙa ummu Salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama zakarat li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kanisatan zakarat kanisatan ta ambata labarin wata coci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ra'ataha bi ardil habasha wanda ta ga wannan coci a can kasar Ethiopia a can habasha wato ummu salama da ita da mijinta abu salama suna daga cikin waɗanda suka yi hijira daga makka suka tafi can habasha lokacin da sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tuzgunawa daga ɓangaren mushrikai ta yawa a gare su ma'aiki ya umarce su da su tafi can wajen najashi saboda a duniya a lokacin nan ba wani sarki wanda yake da adalci kamar najashi saboda shi ne wanda kana da hurriya ta ma a wajen shi na ka bautawa abin da kake bautawa to ita ummu salama da mijinta abu salama suka tafi can to kuma bayan abu salama ya rasu ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya aure ta kamar yadda sunna ta tabbatar hadisin da yake cikin sayo muslim hadisin na ummu salama to sai ta ambata wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama labarin wannan coci wanda ta ganta a nan kasar habasha wannan cocin sunanta mariya haka ake ce mata wa ma fi hamina suwar da kuma abin da yake cikin wannan coci na butumbutumi na hotuna na manyan mutane mutanen nagari faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da ita ula'ika wancananki waɗancan mutane wanda ya zamanto suna irin wannan aikin su ne wanda idza mata fihimun rajulu salihu idan mutumin kirki ya rasu a cikinsu awil abdu salihu ko kuma idan bawan Allah nagari ya mutu daga cikinsu banau ala qabrihi masjidan banau masjidan suna gina masallaci ala qabrihi akan akan kabarinsa sai su gina masallaci a kan kabarin shi bayan an yi kabarin nasa sai kuma a kewaye wannan kabarin nashi ya zamanto masallaci ne za a dinga zuwa ana bautar Allah a wannan guri wa sawwaru fihi tilka suwar sai kuma su kera waɗannan butum-butumai a cikin wannan masallaci sai ya zamanto sun haɗa lalata guda biyu zan ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah ta'ala wancananki wanda ya zamanto haka ne aikinsu idan bawan Allah na gari a cikinsu ya faɗi ya rasu suka je suka binne shi suke gina masallaci su kewaye wannan kabarin nashi kuma su dinga bauta wa Allah a cikin wannan kabari sannan kuma su dinga buga butumbutumai na waɗannan mutanen na gari da Allah ce su ne mafi sharrin halitta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to waɗannan kiristoti wanda suke wannan aikin su ne mafi sharri daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala a wajen Allah. Shekul Islam Ibn Taymiyya Abu Abbas Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi yace fa haula'i jama'u bainal fitnatayn wato waɗannan mutane sun hada tsakankanin fitina guda biyu fitnatul qubur wa fitnatul tamathil fitina ta riƙar kaburburra a matsayin masallatai wannan fitina ce wanda take mai girma wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala ya la'anci dukkan waɗanda za su riƙi makabarta a matsayin masallatai aga wannan fitina ce wanda take mai girma sannan kuma wa fitnatul tamathil da fitina ta butum-butumai ɗin wato ƙera hoton wannan mutumin nagari da ya faɗi ya rasu kuma a buga shi a cikin wato wannan masallaci kaga fitina ce wanda take mai girma saboda da wannan fitina ce wato mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalamu suka bata to wannan fitina ɗin a yanzu haka wato akwai yankin da in kaje ka za gani za ga cewa ga kabarin wani wanda yake waliyi ne cikin auliya'ullahi ana bauta mishi ga butumbutumi nashi da aka yi ana bauta wannan butumbutumi walahuma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim anaha daga nana Aisha radiyallahu anha nana Aisha tace lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayin da alamu na mutuwa suka sabka akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama alamomi na mutuwa suka sabka akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bafiqa yadrahu khamisatan lahu ala wajhihi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shiga yana jefa wato wata khamisa wata sakalar shi akan fuskar shi yana dora ta akan fuskar shi wato bafiqa kamar yadda ibn malik ya kawo ta cikin littafinsa alfiya ya kawo ta cikin af'alul muqaraba wato ayyuka waɗanda suke nuni akan kusantawa to sai ya sako ta cikin af'alush shuru'i wa mithluka da fil asahhi karaba wa tarku amma azish shuru'i wajaba ka ansha as-sa'iqu yahdu wa tafiq kadha ja'altu wa akhadhtu wa aliq to tafiqa ma'ana shari'a sai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya shiga yadrahu khamisatan lahu wato yana jefa yana dora sakalashi ala wajihi akan fuskar shi fa idza tamma biha wato idan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shiga cikin damuwa cikin wani yanayi saboda wannan sakala da ya rufa akan fuskar shi kashafaha sai yaye ta daga fuskar tashi faqala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fada wa huwa kadhalika alhali yana cikin wannan yanayi yana cikin wannan hali na ba dama yana cikin rashin lafiya rashin lafiyarsa ta ƙarshe da Allah ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara tsinuwar Allah ta tabbata akan yahudawa da kiristoci ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace yahudawa sun riƙi kaburburra na annabawansu a matsayin masallatai guraren ibada yuhadhiru ma sana'u ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wato yana tsoratar da al'ummarsa abinda waɗannan al'ummu guda biyu suka aikata na laifi wanda yake mai girma aikin nan wanda yake mai muni na rikar kaburburra a matsayin gurin ibada masallatai laifi ne wanda yake mai girma to ma'aiki yuhadhiru ummatahu ala hada sani wato yana tsoratar da al'ummashi yana jan kunnen al'ummashi akan wannan aiki wanda yake mai muni kada su kuskura su yi Aisha ta ce wa laula zalika ba dan wato wannan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba yake jan al'umma yake jan kunnen al'ummarsa akai ba na kadda su riki kabarin bawa na gari a matsayin masallaci Aisha ta ce to ba dan wannan ba ubriza qabruhu da an bayyana kabarin ma'aike sallallahu alaihi wasallama a fili karara an bar shi ba tare da an sha makance shi ba ba tare da an kewaye shi ba ba tare da an killace shi ba sai dai cewa ghaira annahu khushiya an yuttakhadha masjidan sai dai cewa haƙiƙa an ji tsoron idan lokaci yayi tsawo ilimi ya dirshashe bayan Allah na gari waɗanda suke bautar Allah lailan wani haran suka koma ga Allah to kuma waɗanda za su miye gurbinsu ya surki wannan kabari na ma'aiki a matsayin masallaci su dinga bautar Allah a ciki to shi yasa aka killace kabarin ma'aiki to wannan shine maganar da nana Aisha ce ta faɗa to amma dama zai iya yiwuwa a samu wato abu guda ɗaya zama yana da illa guda biyu ko sama da illa guda biyu mun gane da kyau wato kabarin ma'aiki a ɗakin na na aisha aka binne shi ko to an binne ma'aiki a ɗakin na na aisha ita na na aisha ta ce ba don gudun kada a je a binne shi ba can wajen sahabban shi baƙi'u idan aka binne shi a can ya zamanto an samu waɗanda za su dinga zuwa suna bauta a kabarin nashi to ta dalilin wannan aka binne shi a cikin ɗakinsa a ɗakin na na aisha to amma illa ta biyu shine ma'aiki kafin ya koma ga Allah ya faɗa kamar yadda yake cikin Tirmidhi yace ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yudfana fihi da dai Allah subhanahu wa ta'ala bai amshi ran wani annabi ba cikin annabawansa face dai a gurin da Allah yake so a binne wannan annabi da haka sai ya zamanta waɗannan illolin guda biyu kowace akwai ta illa ta farko yadda na na aisha ta faɗa shi ne wato gudun kada a je a bar kabarin annaba a fili idan lokaci ya yi tsawo mutane su je su yi ta dafifi a gurin su yi ta bauta wa Allah ta'ala a wannan gurin ko su dinga bauta wa ma'aiki ɗin ma illa ta biyu kuma ma'aiki ya ce kowane annabi a inda ya rasu ana ake binne shi nan ne inda Allah ya zaɓa mashi a mai kabari na'am wannan hadisi akhrajahu bukhari da muslim suka rawaito shi na'am ولمسلم عن جد بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن أكون لي منكم خليل an yakuna أن يكون لي منكم خليل نعم.
فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجدا ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فقد نه- فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصح- فإن الصح- الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قس- قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجدا رواه أبو حاتم في صحيحه na'am wali muslimin ya tabbata cikin sahihu muslim daga jundub dan abdullahi albajali Allah ta'ala ya kare yadda da shi jundub ya ce sami'itun nabiya sallallahu alaihi wasallama qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul ya ce da kunne na naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama alhali yana faɗa kafin ya yi wafati da kwana biyar ce na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kafin ya yi wa fati da kwana biyar ana sauran kwana biyar zai rasu na ji shi da kunne na yana cewa inni abrau ilallahi an ya kuna liminkum khalilun ma'aiki ya ce haƙiƙa ni ina barranta a wajen Allah subhanahu wa ta'ala a ce ni ina da kwai wani badaɗi a cikinku ba ni da badaɗi ko ɗaya daga cikinku fa inna allaha qad ittakhadhani khalila ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rike ni a matsayin badadi kama ittakhadha ibrahima khalilan kamar yanda ya rike annabinsa bawan shi annabi ibrahim a matsayin badadi wato cikin annabawa gabaki ɗaya mataki na hulla da ma'aiki da annabi Ibrahim su kaɗai ne suka samu wannan mataki ba wani annabi wanda yake da wannan mataki alhulla kamar yadda ibn al-qayyim cikin littafin rawdatul muhibbin dausayi na masoya ya kawo matakai na soyayya ɗaiɗai har guda goma mataki na ƙolin ƙolin wanda baya da na sama shine matakin alhulla mataki na alhulla shine badaɗantaka wanda san shi ya zame maka ruwan jiki ya zame maka jinin jiki ya zame maka tsokar jiki ya zame maka bargo shine alhulla kenan man takhallalat mahabbatuhu fi qalbika wanda san shi ya ratsa zuciyarka ko ina a zuciyarka in za a barka za a ga san shi ne a ciki to ma'aiki ya ce cikin mutane ba wanda nake yi wa wannan soyayya ɗin kuma cikin annabawa na Allah ba wanda Allah ya yi wa irin wannan soyayya in banda ma'aiki da kuma annabi Ibrahim wata Allahu Ibrahima khalila amr ibn maimun al'awadi kamar yadda yake cikin sayar bukhari ce wata rana wato mu'az dan jabal ya yi wa sahabbai da waɗansu daga cikin tabi'ai sallar asubahi a nan yaman a cikin ɗaya daga cikin rakawoyin guda biyu na sallar asubahi ya karanta ayoyin da suke ɗauke da wata khadallahu ibrahim khalila wani daga cikin mamu bayan an gama sallah ce kayyawa ya ce laƙar ƙarrata ainihin ummi ibrahima lalle mahaifiyar annabi ibrahim ta ji daɗinta ɗanta yake da wannan matsayin a wajen allah ta ai ta samu albarka mun gane da kyau ya ce walau kuntum mutakhidan min ummati khalilan mazala ce da a ce walau kuntum mutakhidan khalilan da a ce zan riƙi ba daɗi min ummati daga cikin al'ummata lattakhadtu ababakrin khalila lalle da na rike abubakar ibnu abi quhafa abdullahi ibnu usman a matsayin a matsayin badadina inda a ce a cikin al'ummata akwai wani wanda zan rike shi mai wannan soyayya din baya huce abubakar kaji ho ma'aiki wato yanda ma'aiki yake son abubakar baya hada soyayyar abubakar da kowa a cikin sahabban shi kowa cikin sahabban ma'aiki sanda annabi yake yi wa abubakar to ba za ka haɗa shi ba da san wani ala ma'aiki ya ce ku saurara ku ji wa inna man kana qablakum haƙiƙa waɗanda suke kafinku cikin al'ummu al'ummun da suke kafinku kanu yattakhizuna qubura anbiya'ihim masajida sun kasance suna suna riƙar kaburburra na annabawansu a matsayin guraren sallah suna riƙarsu a matsayin masallatai ala ma'aiki ya ce ku saurara ku ji falatattakhidul qubura masajida kadda ku riki makabarta kadda ku riki kaburburra a matsayin guraren sujada a matsayin masallatai fa inni anhaakum an zalik haƙiƙa ne ina hana ku dangane da wannan aiki mai muni ina hana ku dangane da aikin nan mai muni faƙad naha anhu fi akhir hayatihi haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi hani dangane da wato rukar kaburburra a matsayin masallatai a ƙarshen rayuwarsa thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu sannan kuma haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa dukkan wanda ya riki makabarta a matsayin masallaci wa huwa fi siyaqi alhali ma'aiki yana cikin alamar dafara yana cikin alamu na mutuwa ya ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara wassalatu indaha wato yin sallah a makabarta min zalika ita ma tana daga cikin ittikhadul quburi masajid wannan yace wa illam yubna masjidun koda ba a gina masallaci ba mutumin da zai tafi makabarta yayin sallah to wannan shi ma yana daga cikin rikal makabarta a matsayin masallaci saboda a matsayin masallaci saboda dama maudu'us sujud kamar yadda ma'aiki ya faɗa a cikin hadisin Jabir dan Abdullah wanda zamu tattauna akan shi duniya gabaki ɗayanta manzo Allah ce an sanya mai ita ta zamanto gurin sujada ce a gare shi wannan magana ce ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah وهو ma'ana قوله خشية أن يتخذ masjidan. wato wannan shine ma'anar fadar nana Aisha radiyallahu anha da tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ji tsoron a riki kabarin shi a matsayin masallaci wato gurin sujada gurin da za a dinga bautawa Allah subhanahu wataala koda ba a gina shi ba aka maida shi masallaci to za a dinga samun azuwar waɗanda za su dinga ziyartar shi lokaci zuwa lokaci suna tabbatar Allah ana fa inna sahabata lam yakunu li yabnu hawla qabrihi masjidan wato hakika sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ba su kasance ba da za su gina masallaci a gefen kabarin ma'aiki sahabbai ba su yi haka ba amma wa kullu mawdi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjidan dukkan gurin da aka aka yi nufin yin sallah a wannan gurin aka share shi aka gyara shi ake shimfida tabarmi ake yin sallah a wannan gurin to haƙiƙa an rike shi a matsayin masallaci ce wannan kuma bal ya ce bari dai kullu maudu'in yusalla fihi yusamma masjida dukkan gurin da ake sallah a cikin shi ko da mutum ɗaya ne zai yi sallah a gurin to ana cewa wannan gurin masallaci kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadithin jabir ɗan abdullahi wanda yana cikin bukhari da muslim zala ce ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa ta zamanto gurin sujada ta ce sannan kuma ta zamanto abin tsarki na ce wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka keɓanci ma'aiki da shi akan sauran annabawa ba wani annabin da yake da wannan wato wannan garaɓasa ɗin waditu khamsan lam yu'dahunna ahadun min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin wa ju'ilat liya al-ardu masjidan wa dahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli wa uhillat liya al-ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli waditu ash-shafa'a wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'ammah hadithin jabir wanda yana cikin bukhari da muslim to shine anan shekul islam ibnu taimiyya ya kafa hujja da shi wali ahmada ya tabbata cikin musnad na al-imamu ahmad da sanadi wanda yake kyakkyawa wato malaman hadisi suna idlajin jayyid su ce sanaduhu jayyid suna nufin hadisi ne wanda yake makabuli kamar yadda al-imamu suyuti ya kawo cikin littafinsa alfiya fi ilmin hadith ce walil qabuli yudliquna jayyida wa thabita salihah wal mujawwada wato malama hadisi suna yin idlaqin kalmar jayyid isnaduhu jayyid ce isnaduhu thabitun isnaduhu salihun wannan duka suna nufin cewa hadisi ne maqbuli a wajen malama hadisi wato za a kafa hujja da shi kenan ya tabbata cikin musnad na al-Imam Ahmad da sanadi wanda yake kyakkyawa daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi hadisi ne marfu'i idan aka ce marfu'i shine dukkan hadisin da aka jingina shi zuwa ga ma'aiki ina ga tun abai kuniya zamu gani ko wa ma udifa lin nabil marfu'u wa ma litabi'in huwa al-maqdu'u ko yawwa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ce inna min shirarin nasi wato haƙiƙa yana daga mafi sharrin mutane cikin mutane masu sharri to akwai kuma waɗanda suke ƙwal yana daga mafi sharrin mutane man tudrikuhum sa'atu wa hum ahya'un wanda alkiyama za ta riske su suna da rai duk wanda aka tashin alkiyama aka yi tashin alkiyama da ran shi ko to wannan yana ɗaya daga cikin lalatattu saboda la taqumu sa'atu illa ala shiraril khalqi alkiyama ba za ta tashi ba face dai a duniya ba wani nagari a wannan lokacin kowa daga cikin bayin Allah nagari Allah ta'ala yayi wata iska wanda take mai tabshi ta amshi ransa sai ya zamanto waɗanda za su yi saura a duniya a lokacin kawai fanɗararru ne wato wawaye ne yan wawaye fanɗararru ɗiyan fanɗararru cikinsu a lokacin zina za ta yi yaɗo za a samu ƙaramcin waɗanda za su yi umarni da kyakkyawan aiki su yi hane ga mummunan aiki mafi adalci cikinsu shine wanda idan ya zo hucewa ta kan titi ya ga wani da wata suna zina a tsakiyar titi ya ce da za ku ɗan yaƙuri ku ɗan matso saboda kar wani in ya zo zai hucewa ya ce muku ku matsa da za ku zo ku ɗan matso gefen titi ya fi gyara lamarin naku wanda shi ne wanda ya ɗanfi su hankali mun gane da kyau wallazina yattakhidhuna al-qubura masajida sannan kuma yana daga mafi sharrin mutane waɗanda za su dinga rikal kaburburra a matsayin masallatai waɗannan su ma min shirarin nasi yana daga mafi sharrin mutane wannan hadisi al-imam Abu Hatim ya rawaito shi a cikin littafinsa as-sahih na'am
فيه مسائل الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وغلظ ال- وغلظ الأمر في ذلك الثالثة الإبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك وكيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتف بما تقدم الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود أن والنصارى في قبور أنبيائهم to shi kenan fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli wanda ya kamata a ce mu waiwaya zuwa gare su alƙula mas'ala ta farko ma zakarar rasulu sallallahu alaihi wasallama wato abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ambata fi man bana masjidan cikin mutumin da ya gina masallaci wanda yu'badullahu fihi ake bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan masallaci inda kabari rajulin salihin a wajen kabarin mutumin kirki wannan walau sahhat niyyatul fa'ili ko da niyyar mai gina masallacin nan ta yi kyau lokacin da zai gina masallacin to ba za ta cece shi ba a wajen Allah abinda ma'aiki ya ambata na kausasawa na cewa ula'ika shirarul khalqi indallahi to ula'ika idza mata fihimur rajulus salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ula'ika shirarul khalqi indallahi athaniyatu mas'ala ta biyu a cikin wannan babe wanda zamu fahimta annahyu anit tamathili wa ghiladul amri fi dhalika ko kuma wa ghalladha amra fi zalika hani wanda yazo daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dangane da yin butun-butumi ma'aiki yayi hani game da abin da ya shafi butun-butumi saboda wato wannan aiki ne na waɗanda suke ba musulmai ba wa ghalladha amra fi zalika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kausasa wato umarninsa da ya akan hani game da waɗannan ayyukan fi dalika cikin kera butun butumi din maza Allah ya yi hani sosai ce ulaika shararul khalqi inda Allah yace la tattakhidhu qubur anbiya'ikum masajida الثالثة مسألة أك العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك wato lura da zami cikin yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kai makura ya zurfafa cikin hani game da abin da ya shafi rikal kaburburra a matsayin masallatai da kuma kera butum-butumai na waɗanda suke bayin Allah ne na gari. Wa kaifa bayyana lahum hadha awwalan yanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wa sahabban shi hatsarin yin hakan din a farkon lamari tun kafin ya kamu da rashin lafiya. Tun kafin ma'aiki ya kamu da rashin lafiya lokacin da ita wannan na na Ummu Salama ta gaya wa ma'aiki ta bai wa ma'aiki labarin wannan coci da ta gani a can Habasha. da Allah ya ce mata ula'ika idza mata fihim ar-rajul salihu banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar wannan a farkon lamari kenan sannan kuma thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala sannan kuma kafin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi wafati da kwana biyar ana sauran kwana biyar ya rasu ranar laraba ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya faɗa abin da ya faɗa na hani game da abin da ya shafi kalkaburburra a matsayin masallatai a ce alawa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubura anbiya'ihim masajida ala fala tattakhidhul qubura masajida fa inni anhaakum an zalika mun gane da kyau thumma lamma kana fi siyaq sannan kuma yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance dab da komawa ga Allah yana cikin alamu na mutuwa da fara ta zo mishi lam yaktafi bima taqaddama a lokacin nan bai wadatu ba da abin da ya gabata na hanin da ya tai a a lokacin nan ma yayi magana hadith na bukhari da muslim na na aisha lamma nazala bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dafiqa yaqra'u khamisatan lahu ala waji fa idha tamma biha kashafaha فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوه shine ya faɗi waɗannan matakan guda uku lokacin da ma'aiki kafin ya kamu da rashin lafiya ya daka tsawa akan abin da ya shafi rikal kaburburra a matsayin masallatai sannan kuma kafin ya rasu da kwana biyar ya daka tsawa sannan kuma lokacin da yana cikin hali na haƙula'i ana cikin dab da tashin hankalin nan na rasuwa a lokacin nan bai yi haƙuri ba sai da ya ƙara daka tsawa akan wannan aiki arrabi'a mas'ala ta hudu nahayuhu an fi'lihi inda qabrihi qabla an yujada al-qabr wato hanin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dangane da wato gina masallaci akan kabarin shi da kuma rikal kabarin shi a matsayin masallaci babla an yi jadal kaburu tun kafin ma a samar da kabarin nashi tun kafin ya koma ga Allah manzala ce ala fala tattakhidul qubura masajida manzala yayi hani akan haka al khamisatu mas'ala ta biyar annahu min sunanil yahudi wan nasara fi quburi anbiya'ihim wato haƙiƙa riƙar kaburburra a matsayin masallatai yana daga cikin sunnoni na yahudu da nasara suna riƙar kaburburra su maida su masallatai cikin kaburburran annabawansu kaburburran annabawansu da kuma managartan bayi na Allah haka suka musu shi yasa ma yake ce la'anatullahi la'anatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida na'am
السادسة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره هكذا آه، لعنه.
لا- لعنه إياهم عن- على ذلك السابعة أن مراده تحذيره إيانا عن قبره الثامنة ال- العلة في عدم إبرازه إبراز قبره التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا ال- العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته shikenan as-sadisatu mas'ala ta shida la'anuhu iyyahum wato tsinewar da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi ga waɗanda suke yahudu da nasara ne ala zalika akan rikal kaburburran magabata kaburburran annabawansu da suke a matsayin masallatai da Allah ce la'anatullahi alal yahudi wan nasara Allah ta'ala ya tsine wa Yahudawa da Nasaru saboda sun riƙi kaburburan annabawansu a matsayin masallatai. As-sabi'a mas'ala ta bakwai anna muradahu tahziruhu iyana an qabrihi. Wato haƙiƙa abinda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake nufi wajen daka tsawon nan da yake yi kan waɗannan abubuwan shine tsoratar da mu da yake yi dangane da kada mu riƙe kabarin shi a matsayin masallaci mu dinga bauta mishi wannan shi yasa ba yake ta hannun nan eh ta hannun nan athabina mas'ala ta takwas al'illatu fi adami ibrazi qabrihi wato illar da take cikin rashin bayyana kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da aka yi wanda nana Aisha tace laula zalika la ubriza qabruhu ghaira annahu khushiya an yutakhadha masjidan ita kuma lauda ma kamar yadda muka sani a bangaren nahwu harfun tina'il limtina'in ce wato laula kaza la fu'ila kaza ba dan samuwar kaza ba da an aikata kaza to shine ake ce da shi har- harfun tina'in limtina'in at-tasi'atu mas'ala ta tara fi ma'anar ittikhadhiha masjidan wato aka ne ku? cikin ma'anar wato yana daga cikin ma'anar rukan kaburburra a matsayin masallatai a tafi a yi sallah a kaburburra ɗin ko da ba a rike su ko da ba a gina masallaci ba wannan yana daga cikin ma'anar wato gina masallaci a makabarta ko da ba a gina masallacin ba inda za a tafi a yi sallah a makabarta to hukuncin su da mazala ce la tusallu ala alquburi wa la tajlisu ilaiha yana cikin sayo muslim al'ashira mas'ala ta goma annahu qarana baina man ittakhadha masjidan wa baina man taqumu alaihi musa'a wato haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haɗa tsakankanin waɗanda suka riƙi kaburburra a matsayin masallatai suke bauta wa Allah a wannan kaburburra min shirarin nasi da kuma waɗanda alkiyama za ta tashi a kansu su ma min shirarin nasu ne wato waɗanda suka fi kowa sharri cikin mutane manzo Allah ya ce man tudriku musa'atu wa hum ahya sannan kuma walladina yattakhizuna al-qubur masajida to anan fa zakara zari'ata ila shirki qabla wuqu'ihi ma khatimati sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ambata az-zari'ata ila shirk wato kafa wanda mutum zai bi ta ta sadar da shi zuwa ga shirka kafin afkuwa shirka din ma khatimatihi tare da ƙarshen kuma fitina din shine man taqumu alaihi musa'a sune waɗanda suka fi kowa sharri wato rikal kaburburra a matsayin masallaci kamar yadda ya faɗa a baya walau sahat niyatul fa'ili to wannan zari'a ce daga cikin zara'i waɗanda za su bayar zuwa ga fadawa cikin shirka saboda ko shi wannan wanda ya riki kabarin a matsayin masallaci baya shirka baya haɗa bautar wani da Allah to akwai waɗanda za su biyo bayan shi wanda shaidan zai yi musu wahayi zai kawata musu cewa to abin da ya kamata ku yi shine ku dinga bauta wannan wali da bautar ku ga wannan wali shi zai sa Allah ya so ku kuma daga ƙarshe ya zamanto an yi ta shirka ɗin to da irin waɗannan almushiriku na ɗin da kuma waɗanda ƙiyama za ta tashi a kansu sun fi kowa shari cikin bayin Allah na'am
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشهر أهل البدع بدع بل أخرجهم بعض أهل العلم من الثنتين والسبعين فرقة هم الرافضة والجهمية وب- وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها وعبادته.
مساجد نعم وإبادة القبور نعم وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد الثانية عشرة ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة مم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أ- أعلى من المحبة الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة مم.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته na'am alhadiyata asharata mas'ala ta goma sha ɗaya zikiruhu sallallahu alaihi wasallama fi khutbatihi qabla mautihi bi khamsin wato ambatan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikin a cikin khutbarsa da yayi kafin ya koma ga Allah da kwana biyar ya ambaci ar-radda ala ta'ifataini wato mayar da martani akan kungiyoyi guda biyu allataini huma a sharru ahalil bida'i wanda waɗannan ƙungiyoyin guda biyu su ne mafi sharri daga cikin ma'abuta bida'a cikin ma'abuta bid'o'i to waɗannan ƙungiyoyin guda biyu waɗannan jama'un guda biyu sun fi kowace jama'a sharri saboda wato bida'a su mai ƙarfi ce mukaffira ce bal akhrajahum ba'd ahli ilmi yace bari dai wannan magana ce ta Sheikhul Islam wato a wannan babin yayi ta cirowa maganganu na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah saboda Ibn Taymiyyah babban malami ne na musulunci babban malami ne wanda ya yaƙi shirka yayi ta fama wajen abin da ya shafi tabbatar da tauhidi sai zaman to kuduwa ga dukkan manyaci ba da hu bal bari dai akhrajahum ba'd ahli ilmi shashe daga cikin ma'abuta ilimi ya fitar da wato waɗannan ƙungiyoyin guda biyu minat thintain wa sab'in firqatan ya saka su cikin wannan ƙungiya 72 wanda dukkaninsu a cikin wuta suke mun gane da kyau wato yanda ta'abirin yake shine bal akhrajahum ba'd ahli ilmi من الطائفة الناجية إلى الثنتين والسبعين فرقة نعم دون بعد السنة بعد
بل أخرجهم بعد السنة بعض السلف يوا بل برد أخرجهم بعض السلف شاشة daga cikin magabata na kwarai na aka ce as-salaf aka tsaya ana nufin as-salafu salih wato shashe daga cikin magabata na kwarai as-salafu salih mune as-sahabatu da tabi'ai da atba'u tabi'ina da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wannan as-sadrul awwal dinnan su idan aka ce as-salafu salih sune wanda ar-raqamul awwal wanda za su fara shiga karkashin wannan suna mun gane da kyau to shashe daga cikin magabata na kwarai sun fitar da waɗannan ƙungiyoyin guda biyu daga cikin abba'ifatun najiya wannan ƙungiya wanda za ta tsira sun fitar da su ila sinitaini wa saba'ina firkatan sun kwatsa su cikin wannan ƙungiya saba'in da biyu wanda dukkaninsu a cikin wuta suke hadisin mu'awiya ɗan abi sufyan wanda yana cikin sunan na abi dawud wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wato yahudu sun kasu kashi saba'in da ɗaya kiristoci sun kasu kashi saba'in da biyu wannan al'umma za ta kaso kashi saba'in da uku amma dukkaninsu wannan kashi ɗin gabaki ɗaya a wuta suke in banda kashi ɗaya aka tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalamu wani kashi ne ya ce abin da nake kai da sahabbai to su waɗannan ƙungiyoyi guda biyu magabata na ƙwarai sun cire su cikin wannan alfirkatun najiya ɗin nan mun gane da kyau uhumur rafidatu wal jahamiyya alfirkatun najiya wato wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi magana akan su to an fitar da waɗannan ƙungiyoyin guda biyu daga cikinsu akwai rafidawa rafidawa su ne shi'a wanda shi'ancin nasu ya yi zurfi da yawa wanda suka yi watsi da zaid ɗan ali ibn al-husayn ɗan ali ibn abi talib zaid ibn ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib wato waɗansu daga cikin masu guluwi a cikin addini suka zo suka same shi da suka zo suka same shi suka tattauna da shi akan me yake faɗa dangane da abubakar da umar ya ce ai abubakar da umar manyan mutane kenan ya ce makusantan ma'aiki bayan allah na gari wanda sun yi wa musulunci abinda musulunci ba zai manta da su ba sannan kuma suna ɗaya daga cikin abakan tafiya na kakana aliyu na abi talib kashi tana da tashi da to to ya suka yi watsi da lamarin shi to shi za a ke ce musu rafi dawa mun gane da kyau yawwala wannan fikira fa sun samu ta ne daga wajen abdullahi bin saba al-yahudi shi ne ra'isu ha shi ya gina ta sai ya zamanto a cikinsu an samu wanda suka yi guluwi wanda daga ƙarshe a cikinsu akwai wanda suke ganin cewa aliyun abi talib shine Allah aliyun abi talib shine Allah yanzu lokacin da aliyun abi talib wannan labari ya zo mishi na cewa abdullahi ibn saba yana nan ya kawwana mutane akan cewa su ce kai ne Allah gashi kuma sun tafi akan wannan ya ce a kunna mu wuta aka kunna wuta ce duk wanda yake da da nan ciki za na sashi to waɗansu daga cikin malamai suka ce abdullahi abu saba shi gudu yayi gudu yayi yayi hijira ya tafi egypt da ya tafi egypt ya yada wannan bid'a tashi ana sai ya zama to an samu rafidanci to rafidawa suna da kwai wato sharru man wadi alhasa kamar da al-imam al-qahtani ya faɗa a cikin littafinsa al-nuniya ko rafidawa su ne to ai rafidawa din a cikinsu ne rafidawa su ne cikinsu ai kusan shi'a ta kasu ta rabu akwai shi'a ta kirki akwai kuma ta banza tunda za a ga cewa cikin malamin bukhari an ce fulanun shi'iyun to wannan wa shi'iyun din da ake nufi shine wanda yake ganin cewa Uthman Ali ibn Abi Talib ya fi shi matsayi shine yake ganin wannan sai aka ce mishi dan shi'a ne amma baya ba shi da ra'ayin cewa Usman Ali ibn Abi Talib ya fi Abubakar matsayi ya fi Umar matsayi a inda ake da sabanin shine kan tsakankanin Ali ibn Abi Talib da Usman ibn Affan mun gane da kyau a wancan farkon kenan to sai zaman to an samu waɗansu wanda suke ganin cewa da Ali ibn Abi da Abubakar da Umar waɗannan dukkaninsu ba su ne suka cancanci a basu khilafa ba sai zaman to kawai an yi wa Ali ibn Abi Talib ba bakeri an zo an nuna mashi kawai son kai an yi shi kwanaki sai aka mushi wayo a kwace mashi wannan cikin rafidawa akwai masu wannan tunanin sannan kuma akwai waɗanda su tunaninsu ya ma kai cewa wato ba wai cikin mutane ba aka samu kuskuren nan kuskuren daga inda ya faro daga wajen jibrilu Eh, shi kanshi jibrilu ya kuskure don menene an turo shi wajen alibun abi talib ya zo shi ya kai wa annabi wannan annabta saboda keta da wannan to kaga a cikinsu akwai waɗannan dukkaninsu kuma waɗannan har yanzu akwai ana samun waɗanda suke da irin waɗannan ra'ayi Mm, musamman mutum ya tafi wajen iran ɗin nan Mm, za a iya samu mun gane da kyau da kuma aljahamiyya jahamiyya su kuma su ne waɗanda suka kore wa Allah ta'ala sifofi wanda ba za ka ce Allah yana gani ba ai gani naku ne na yara ba za ka ce Allah yana ji ba ji naku ne na yara kai kana ji kuma ka ce Allah yana ji ba za ka ce Allah yana da hannu ba ai hannu naku ne na yara sai zamanto sun kore wa Allah ta'ala dukkan sifofi to sai zamanto abinda suke gudu din su fada kan shi sai suka fada tsundum suka fi kowa nutso a cikin shi na'am wato waɗannan ƙungiyoyi guda biyu shashe daga cikin magabata na ƙwarai sun fitar da su daga cikin wato musulunci sun shigar da su cikin waɗannan ƙungiyoyi saba'in da biyu wanda dukkaninsu suna cikin wuta su ne rafidawa da jahamiyawa wato jahamiya babban malaminsu shine jaham ibn safwan wanda shi kuma shi ma dai wannan fikira din ta abin da ya shafi jahamiyanci ta fito ne daga wajen wani bai hude labidun al'asar wanda shi ne ya yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan sihiri kamar yadda yana cikin bukhari da muslim wa bi sababin rafidati hadatha shirku wa ibadatul kuburi wato saboda rafidanci da sababinsu ne ma shirka ta faru a duniya sannan kuma da ibadar kaburburra duka suka faru saboda su ne wahum awwalu man bana alaihal masajid su ne farkon waɗanda suka gina masallatai akan kaburburra athaniyata asharata mas'ala ta goma sha biyu ma buliya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min shiddatin naz'i wato abin da aka jarrabu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi na tsananin fitar rai wato saboda ma'aiki lokacin da yana daf da dafara ya haɗu da da wahala sosai har yana zuba wa kan shi ruwa na la ilaha illallah inna lil mauti sakarat wanda wannan kuma shine abin da ma'aiki din ya faɗa inna izamal bala'i ma izamil jaza'i wato girman bala'in da zai haɗu da kai iya gwalgwadon imaninka iya gwalgwadon yadda Allah zai jarrabe ka yanda in imaninka sako-sako ne to sai ya zama to jarraba ta zo maka daidai wa daida amma in ka rike addini da ƙarfi to sai Allah ta'ala ya jarrabe ka kai ma da ƙarfi saboda ladan ka yi yawa ba wai nan gidan duniyar ka da yaje kallo ba saboda ka samu wata daraja wanda take madaukakiya a gida na gobe kiyama dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Abdullahi dan Mas'ud ya shigo gaishi wata rana da ya taba jikin annabi sai ya ji jikin annabi zafi zau ce ya rasulullahi innaka latu aku kama yu aku rajulan innaka latu aku wa akan shadidan ya rasulullahi kana rashin lafiya rashin lafiya mai tsani madala ce ajal inni ku aku kama yu aku rajulan minku ce rashin lafiyar da ake zuba min kamar rashin lafiyar mutum biyu ne daga cikinku eh abdullahi dan mas'ud yace zalika anna laka ajrayn hakan din yana nuni akan kana da lada biye ce kwarai kwa as-salisata ashara mas'ala ta goma sha uku ma ukrima bihi min al-khulla wato abinda aka girmama ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da shi na samun badadantaka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala saboda wannan matsayi cikin annabawa na Allah su bi ne suka same shi الرابعة عشرة مسألة تقوم شاهد التصريح بأنها أعلى من المحبة بينا وأفيلي كررا cewa haƙiƙa mataki na hulla ya fi mataki na soyayya mun gane da kyau saboda ma'aiki ya ce walau kuntu mutakhidan khalilan min ummati la takhadtu ababakar amma an tambayi ma'aiki aka ce mashi ayyun nasi ahabbu ilaika kala abubakar kaga a can ya tabbatar da cewa ya fi son abubakar amma anan kuma sai ya ce ba zai rike abubakar ba a matsayin khalil mun gane da kyau da wannan shine abin da waɗansu daga cikin sufaye suke ganin cewa wai mataki na hubb ya fi mataki na hulla ba gami mataki na hulla ya fi mataki na hubb mun gane da kyau alkhamisata ashara mas'ala ta goma sha biyar at-tasrihu bi anna siddiqa afdalus sahaba bayyanawa a fili karara wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi yayi baki yayi wasali tamkar rana lokacin azuhur cewa haƙiƙa abubakar ne siddiq shine mafifici cikin sahabbansa saboda ya ce da a ce a cikin al'ummata akwai wanda zan rika a matsayin badaɗi mutum ɗaya allah zai bani damar in riƙi mutum ɗaya a matsayin khalil da abubakar ne zan rika mun gane a sadisa ashara mas'ala ta goma sha shida ta ƙarshe a wannan babin al-isharatu ila khilafatihi wato nuni wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zuwa ga cewa idan ya koma ga Allah wanda ya kamata ya zamanto ya jagoranci bayan Allah abubakar ne ya zamanto khalifa nasa saboda ya nuna cewa abubakar ya fi kowa cikinsu yana ga sai mu kwana nan ko abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك